نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب في صلاة الجمعة مم.
والسعي إليها والسعي إلى الجمعة فريضة مم. باب في صلاة الجمعة wannan babi yana bayani dangane da siffar yadda ake sallar juma'a wato ranar juma'a rana ce wanda take mai girma wanda ita ce ranar da ta fi kowace rana alkhairi daga cikin kwanaki na sati kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi ingatacce a cikin wannan rana ce ta juma'a aka halicci annabi adam alaihi salatu wassalam sannan kuma a wannan rana ta juma'a ce annabi adam da shi da matar shi na na hawa'u alaihi salatu wassalam suka ci wannan bishiya din aka burburo su daga aljanna suka dawo duniya sannan kuma a wannan ranar ce Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi tuban annabi Adam alaihi salatu wassalamu da shi da matar shi na Hawwa'u na wannan laifi da suka yi sannan kuma alƙiyama ba za ta kasance ba face sai ranar juma'a to kaga akwai muhimman abubuwa da suka gabata a cikin ranar juma'a wanda waɗannan abubuwan masu mahimmanci ne ga rayuwar mu bil adama sannan kuma akwai abu mafi girma wanda zai afuwa a cikinta ranar tashin alkiyama to a ranar juma'a za a yi shi to don haka shi yasa malamai na musulunci suka yi saɓani a kai shin da ranar juma'a da ranar arafa wace tafi wace tafi daraja waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa ranar juma'a ta hi saboda haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadisi khairu yawmin tsala'at alaihi shamsu yawmul jumu'ati to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce ranar arafa ta fi saboda ba wata rana wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ‘yantar da bayinsa waɗanda suka cancanci shiga wuta, ya ‘yantar da su, ya shigar da su aljanna sama da wannan rana ta arfa. Sannan ba ranar da wato Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa mala'ikan shi alfahari da bayinsa na ƙasa, saboda tattaruwar da suka yi a guri ɗaya. suna neman yardar shi kamar ranar arafa an gane ku to da haka waɗansu daga cikin malamai suka ce to aljam'u baina hazaini laqaulaini wato shine mu ɗauki cewa yawmul jumu'a afdalu ayyamil usbu'a a cikin kwanaki na sati ranar juma'a ta fi kowace rana daraja wa yawmu arafata afdalu ayyamil am ita kuma ranar arfa wato ta fi kowace rana daga cikin kwanaki na shekara kwana 360 ko 350 da da wani abu kenan waɗansu 365 an gane to ranar arfa ta fi kowace rana daga cikin waɗannan kwanakin gabaki ɗaya haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa duba da fada'il ɗin da suka tabbata a cikinta khasatan azumi ranar arfa yana kankarewa laifi na shekara biyu kamar yadda hadisin abu qatada al'ansari ya nuna wanda yana cikin sahihain to don haka a yanda yana cikin sahihu muslim to don haka abin da ya shafi fadala ta ranar juma'a za mu ga cewa ranar juma'a kafin zawar musulunci ba haka sunanta ba to an ambace ta ranar juma'a saboda waɗansu daga cikin malamai suka ce lijtima'in nasi fita saboda mutane na unguwoyi da dama suna tattaruwa a masallaci ɗaya su haɗu a masallaci ɗaya su bayar da sallah saboda zai iya yiwuwa wani tsakankanin kai da shi a haɗuwa sai juma'a juma'a zumuncin kudin ranar juma'a ne ko gidanka yana gefen gari shi kuma gidan shi yana can tsakiyar gari idan ka je ka juma'a daga nan za ka yi kokari ka ratsa ka je ka gaishe shi ko kuma ku haɗu da shi a masallaci ku yi zumunci wani in ba daga masallacin ba twalo sai satin guda sati sati ne haɗuwarka da shi sannan kuma ranar juma'a a ranar nan ne ya dace a ce limami na juma'a ya ɗauki saƙon wannan satin guda ga baki ɗaya ya isar da shi zuwa ga al'umma wato abin da ya wakana a wannan sati ɗin wanda labari ya zo kunnen shi da kuma abin da shi ya gani da idan shi da kuma abin da yake ganin cewa yana gudana a duniya a yanzu alkhairi ko kishiyarsa to shi yasa aka ce da ita yawmul juma'a waɗansu ko daga cikin malamai suka ce a'a summiyat yawmul jumu'ati li anna Allah ta'ala jama'a khalqa Adam alaihi salatu wassalam fiha an gane ko a waɗansu daga cikin malamai suka ce ba wannan bane dalilin da yasa aka ambace ta da ranar juma'a saboda a cikin ranar juma'a a nan ne wato Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta annabi Adam ya tattara halittar shi baki ɗaya kuma ya halitta shi ne wato a sa'a ta ƙarshe ta ranar juma'a wanda wannan sa'a ɗin waɗansu daga cikin malamai suka ce ita ce mafificiyar sa'o'i na ranar juma'a baki ɗaya to dalilin haka Allah ta'ala ya ambace ta ranar juma'a bayan zawar addini na musulunci a lokacin jahiliya yawmul aruba ake ce mata na'am wasa'ayu ilal jumu'ati fariida to kuma malam ya takallam amma ya ta'allaqu bizahab wal mashi ilaiha ilal jumu'ati kenan wasa'ayu ilal jumu'ati wato yin tattaki mutum ya yi ƙoƙari ya tafi masallaci na juma'a a ranar juma'a gwalgwadon yadda idan ya tafi lokacin da ya isa masallacin limami ya iso fariyabatun wato wannan farilla ne e dole ne mutumin da ya zamanto yana da iko mutumin da yake da kwai ƙarfi yake da dama ba ana nufin irin tamu ba dama wanda za ka ce ban samu dama ba ne na tafi a'a ma'az zikiri wal kudura ikon tafiya akwai wanda ba ya da ikon tafiya da irin wanda za a ga gajagar gashi na akan gadon asibiti wannan ba za a mai zancen juma'a ba irin wanda gashi na a gida amma kuma dai sai an daga sai an kwantar shi kaga wannan shi ma ba za a mai zancen juma'a ba ko irin mutumin da ya hatsari Allah ya kara kiyayewa kafar shi ɗaya ta karya kaga wannan shi ma duka ba za a mai zancen juma'a ba to kaga alƙudura wato tal'abu dauraha bangaren abin da ya shafi samun iko na tafiya masallaci to wannan zaka alakanta wannan farliyancin ne da samun iko saboda wanda baya da iko akan tafiya juma'a to ba wajibi ba ce juma'ar a haƙƙinsa an gane ko akwai al'azarun lati tubihu takhallufa an zahabi ilal juma'a wanda gashi mutumin da yana da iko ya tafi ne kuma alhali yana tuna da ita amma kuma kaga addini na musulunci ya mai rangwame ya zauna a gida ya yi sallar azuhur saboda waɗansu wanda yake jin tsoron takimus irin ya ci bashi na waɗansu kuma Allah ta'ala bai koro mai ba wato yadda zai biya ba irin namu ba wani talil a rada da ka irin wanda shi yana tsuman wani saƙon shi ne yana jiran ya ga mesaji a salular shi ya yi ya yi mesaji ɗin nan ya zo ji kawai sai dai ya ga mesaji na yan airtel da na yan move daga ya ji ƙirin na mesaji yana farin ciki sai ya buɗe ya ga na move ne to amma shi kuma yana so ya ga n da farko da e ya kasa gani to kaga ai an samu matsala an gane ko to kuma su kuma masu bashi bai san ba ba ruwansu da n da e an gane to yin tafiya zuwa sallar juma'a wannan wajibi ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ya ku waɗanda suka yi imani idan dai aka yi kira da babbar murya wato aka yi kiran sallah a ranar juma'a to ku garzaya ku hamzarta ku yanke duk abin da kuke ku tafi wajen sauraron ambatan Allah shine wannan huɗuba da za a yi da kuma sallar juma'a ya tabbata a sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam manzon Allah ya ce laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma ahriqa ala rijalin yatakhallafuna anil jumu'ati buyutahum manzon Allah ya ce haƙiƙa lalle wallahi nayi niyyar wato in umarci wani daga cikin sahabbaina in umarce shi ya yi wa mutane limanci sannan kuma ni kuma da ni da waɗansu tawaga daga cikin sahabbaina mu tafi gidajen mutanen da suke daƙilewa a gida ga barin halartar sallar juma'a mu je mu cinna wa gidan nasu wuta mu ƙone gidajen nasu haka manzon Allah ya faɗa saboda wato tafiya juma'a ba wanda yake sakaki da zuwa juma'a face dai wanda alama ta munafici ta fara tabbata a tattare da shi kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa duk wanda ya bar juma'a uku ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a ba ba irin uzuri namu ba uzurin shari'a ta, ta ambace su ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe a cikin shari'a ba maza Allah ya ce ɗaba Allahu ala ƙalbi Allah ta'ala ya yi rufe a kan zuciyar shi wato ya rufe ta da wani abin rufe ta yadda alkhairi ba zai shige ta ba sai da ƙyat da fama an gane ko duk mutumin da yake sakaki wajen juma'a to fala tasta'anis minhum aw minhu rashidan kada ka yi tunanin cewa za a samu wani alkhairi daga wajen shi wasa da sallar juma'a ba kamar wasa da sauran salloli ba ne kowace sallah yin wasa da ita haramu ne to amma ba kamar juma'a ba idan mutum ya zamanto yana wasa da juma'a ya bari ya a zuhur to wannan zama da shi ma zai zamanto aibu ne an gane ko saboda tsakankaninmu da wato arnawa shine wannan sallah din to duk wanda muka ga yana sakaci da ita yana wasa da ita sai yanda ya ga dama yake yin ta lokacin da ya ga dama zai je ya yi ta kuma zai bada ta akan yanda yake so to wannan ba abokin zama ba ne idan aka mai nasiha in ya ji ta mai amfani falillahi alhamdu a ci gaba da zama da shi amma idan aka mai nasiha bai ji ba to fa wajibun alaina an na haruba minhu an gane ko wajibi ne a kanmu mu ƙaurace mishi mu guje mishi saboda zai zamanto alloba ne a shi abin da ya shafi mummunan hali an gane ko yasiri ila shakhsin salihin mummunan hali yana yin naso zuwa ga mutumin kirki in ya zamanto kai kana damuwa da addininka kana zama da wanda baya damuwa da addinin shi to wata ran zai iya cin nasara a kanka wanda kai da kake zama da kake kula da addininka ba kamar yadda wani yake kula da addinin shi ba to ka raka cakuluwa da wannan wana ka raka bin shi wannan za ka ƙaru za ka fa'idantu da niyya amma muddin ya zamanto abokin da za ka raka haɗa kanka da shi ka fi shi komi to a kullum baya za ka rakaci in aka ce ibada ka ce amma alhamdulillah mun gode Allah yau a fada ta mu gabaki daya saboda Allah ba zan cin alfari ba ba zan can zai kai ba na fi kowa ibada to kaga wannan shi zai sa ka ma gabaki daya ka ragwanci ka raga ganin cewa ka kai wa zalika inda وذلك عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون بالأذان وذلك malam ya ce to wannan wajabcin na tafiya zuwa zuwa masallacin juma'a yana kasancewa ne inda julusil imami alal mimbar wato lokacin da limami ya zauna akan mimbari lokacin da limami ya tsugunna akan mimbari to a wannan lokacin ne ko wanda ga gidan shi ga masallaci a wannan lokacin ne yake zamantowa wajibi a kan shi ya kakkaɓe duk abin da yake ya ajiye shi a share ɗaya ya tashi ya fito juma'a a yi juma'a da shi wa khazal mu'azzinuna fil azan wato ladannai suka shiga suka fara kiran sallah an gane ko a khaza min af'ali shuru'i ma'ana wa shara'al mu'azzinuna bil azan wato ladannai suka fara kiran sallah an gane ko wa mithlu da fil asahi karaba wa tarku an ma'adhi shuru'i wajaba ka ansha as-sa'iqu yahdu wa tafiq kaza ja'altu wa akhadtu wa aliq kamar yadda dan malik ya faɗa yana bayani a cikin af'alul muqaraba ka kana kada wa asa lakin nadar ghairu mudari'in li hadaini khabar an gane ku kamar yadda ya faɗa to yana bayani akan af'alul shuru' wato ayyukan da ake zawa da su wanda suke fa'idantar da fara abu irin su ja'ala an gane ko irin su qafiqa to shine a cikin waɗannan abiyatin yana bayani akan su yace kuma wa akhadha kaza ja'altu wa akhadtu wa alik gane ku ma'ana wa shara'al mu'adhdhinuna fil azan ladannai suka fara kiran sallah to a wannan lokacin wajibi ne ya garzaya ya zo shi masallacin juma'a na'am wa sunnatul muqaddimatu an Mhm. na'am wa sunnatul mutaqaddimatu an yas'adu hina idhna 'ala al-manari fayu'adhdhinuna malam yace was sunnatul mutaqaddima wato sunna wanda take magabaciya sunnar da sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato suka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bar su a kanta ladannan shi sunnar da suke yi a lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalam shine an yas'adu alal manar ladannai za su hau saman asumiya wato kowa daga cikin lada ne sai ya je shi ya hau saman asumiya hina izin a lokacin da limami ya zauna a kan mimbari lokacin da za a fara kiran sallah to lada ne yana zuwa ya hau saman asumiya saboda idan ya yi kiran sallar nisan kiran sallar zai iske gurare da dama inda baka tunanin zai tafi to a yanzu kenan as-sunnatul mutaqaddima shine an yi sa'adu alal manar to amma a yanzu tunda Allah subhanahu wata'ala ya hore mana abin da ya shafi kaya na zamani irin microphone kenan kiran sallar za a yi shi ne da lasabika an gane ku za a yi shi ne da lasabika saboda wancan lokacin hikimar da ta sa suke hawa saman asumiya din saboda su isarwa 'yan nesa saƙon cewa limami ho ya zo shi yana zaune duk wanda ya sakaki to za a bar shi sallah na'am fa yu'adhdhinun wato sai su yi la- sai su yi kiran sallah ɗaya bayan ɗaya wato za su yi kiran sallar bayan ɗaya ya ƙare ya sabko ɗaya ya hau ya ƙare ya sabko ɗaya ya hau ya ƙare ya sabko ko su hau tare ɗaya yana ƙarewa kafin ya sabko ma na biyun shi ya fara to haka suke yi a wannan lokaci to amma wannan waɗansu daga cikin malamai sun yi saɓani a ranar juma'a abin da ya tabbata shine wato ladan ɗaya ne yake kiran sallah an gane ko ladan guda uku a to akwai malaman da suka tafi akan haka Mm, to amma ban san hadisin da yake da ya tabbatar da haka nan ɗin ba na'am wa yahrumu hina idhni al-bay'u wa kullu ma yashghalu 'an as-sa'i ilayha wa Ma- hadha al-adhan ath-thani ahdathahu banu umayya Mm, shi kenan malam ya ce wa ya harumu hina idinil bai'u albai'u ma'amala ta cinikayya siye da siyarwa an gane ko ma'amala ta cinikayya siye da siyarwa tana haramta a wannan lokaci matuƙar an ce limami yana tsugunne a kan mimbari to yanzu in kana da kadara za ka sayar da ita to rufin asirinka shine ka yi haƙuri ka maida ta cikin shago sai an taso daga juma'a ka zo ka sayar da ita kana da kuɗi a hannunka kana so ka siyi wata kadara zaman lafiyarka da albarkar wannan kadarla shine ka sa kuɗinka a aljihu bayan an tado daga juma'a an taso daga juma'a sai ka zo ka si wannan kadara ɗin an gane ku duk wato wanda yake son zaman lafiya shine idan aka ce ya imamun ja'a to dan abin da yake kakkaɓe ya bari ciniki ne ya ce to ai haƙuri hal mu dawo shi ne zai siya ko siyar mai ne za a bari hal a dawo wato saboda lokaci ne wanda ba a yin ciniki idan aka yi ciniki ma bai kulluwa saboda ciniki ne ɓatacce an gane ko shari'a ta ɓata shi wa kullu ma ya shagalu an sa'i ilaiha yace hakanan dukkan abin da zai iya ɗaukan hankalin mutum ya shagaltar da shi ga barin tafiya zuwa ga sallar juma'a to wannan haramu ne a gare shi aikata shi irin abin da ya shafi lido ne irin abin da ya shafi karatun alkur'ani ne irin abin da ya shafi ziyara ce duk abin da zai ɗauki hankalin shi ya shagaltar da shi ga barin zuwa ga juma'a ba wai sai abin banza ba ko abin kirki ne ka kasuwanci da yadda addini na musulunci ya kwadaitar a kan shi ya zaburar da maza wato ya zaburar da masu jin ƙarfi a kan su je su aikata su yi kasuwanci to amma duk da haka ya haramta shi kaga yadda karatun alkur'ani yake da mahimmanci ga mutum musulmi manzo Allah ya faɗa a cikin alkur'a cikin hadisi ingantacci wato dukkan wanda yake karanta alkur'ani to alkur'ani zai zamanto mai ceto a gare shi an gane ko ya ƙira'ul ƙur'an fa innahu ya ati yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi to amma duk da haka akwai lokacin da bai dace mutum ya karanta shi ba an gane ko irin abin da ya shafi ziyara kaga ziyara duk yanda take da muhimmanci saboda mahimmancinta ne ma za ta tsaya a bakin siraɗi wanda duk ya saba ta a nan duniya ya yanke ta bai sadar da ita ba to tana da damar ta damƙe shi ta wurga shi cikin wuta hadisi ne na abu huraira da abu sa'idin na khudri wanda yana cikin sayo muslim nan kuma akwai hadisin da yake cikin bukhari da muslim wanda wato salul amanatu a وترسل الأمانة والرحم في ج... فيقومان في جنبتي الصراط an gane ko to waɗannan dukkan abubuwan da zai iya ɗauka hankalin mutum ga barin tafiya juma'a haramu ne a wannan lokacin ya yi shi na'am wa hadha al-azanu thani ahdathahu banu umayya malam yace to wannan kiran sallah na biyu wato banu umayya Usman ɗan Affan, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi shi ne ya ƙirƙire shi. Hadisin yana cikin, asar ɗin yana cikin sahihul Bukhari. An gane ko? To wannan al'azanu tsani ɗin ba yana nufin kiran sallah wanda limami yana tsugunna a kan mimbari ba. Kiran sallah na farko wanda ake yi a yanzu, bayan rana ta karkata tsakiya, kafin limami. ya zo shi an gane ko wajen sha biyu da rabi din nan da ake kiran sallar juma'a to wannan kiran sallar ne yake bayani a kan shi saboda shi ne al'adanu tsani wato wajen abin da ya shafi shar'antawa a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kiran sallah ɗaya ne ake yi kiran sallar da in ya shigo cikin masallaci ake yi shi kaɗai ne ake yi ba wani kiran sallah da ake yi kafin shi To amma wannan kiran sallah wanda ake yin shi da farko a yanzu sannan kuma a yi na biyu wanda na biyun shine wanda da na farko din dama. A Usman dan Affan Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato lokacin da ya ga al'umma dandazo na jama'a ya yawa a Madina kuma masallaci ɗaya ne na Juma'a. Wani lokacin kana cikin hada-hada ba za ka san ba ma lokacin juma'ar yayi saboda ba mantar a hannunka ba salula a hannunka a lokacin babu ci gaba irin na yanzu wannan yanzu kana ɗakinka a kwance ko rana mai hazo ko wani abu ana tsakar ruwa za ka gane cewa lokaci kaza yayi yanzu kana ɗagawa salarka ba wai fitowa za ka yi kaɗa kanka kana hange-hange ba to su a lokacin kana cikin garin ma ba za ka samu lokacin juma'ar yayi saboda jama'a ta yi yawa to usman dan amfani ce yanzu yanda ya kamata shine mu ƙara kiran sallah guda kafin lokacin juma'ar yayi bayan rana ta karkata kafin lokacin juma'a yayi shine a yi kiran sallah a nan azzaura a kasuwa ta madina nan bakin kasuwa a nan ake kiran sallah da ke dama ga kasuwar ga masallaci na ma'aiki alaihi salatu wassalam an gane ko to a nan ake yin kiran sallah idan aka yi kiran sallah a nan kenan duk wani dama hada-hada ta kasuwanci ita ce wani lokacin take shagaltar da mutum to kenan duk abin da mutum yake na kasuwanci to zai yi talhisin shi ne wato zai takaita shi ya ce to tunda aka yi kiran sallan nan nan zuwa jimawa kenan liman zai fito kenan mu shirya mu yi mu tafi juma a kukulle shaguna a tafi juma bayan an kare kuma sai a tafi kasuwar in ana so fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun an gane ko na'am والجمعة تجب بالمثل والجماعة Mm.
والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة malam ya ce wal jumu'atu wato sallar jumu'a ta jigu bil misir wato tana wajaba ne tana wajaba a birni tana wajaba a gari wanda yake babba an gane wal jama'a hakanan kuma sallar jumu'a tana wajaba tare da samuwar jama'ar da alƙarya za ta iya kafuwa da su tare da samuwar da jama'ar da tare da samuwar jama'ar da alƙarya za ta iya kafuwa da su saboda a cikinsu an haɗa kowaɗansu jama'a an haɗa mutanen da suke 'yan kasuwa ne an haɗa almajirai masu karatun alƙur'ani an haɗa malamai masu koyar da alƙur'ani an haɗa malamai masu koyar da ilimi wato wannan alƙaryar kenan a ƙauyen nan duk abin da ka zo ka kana nema za ka same shi daidai gwargwado an gane ko din ƙauyen da ya zamanto din ƙauyen da ya zamanto kayan miya in za a siya sai an je wata ƙauye wannan ba za a mata juma'a ba kayan miya wanda sai an je wata ƙauye za a je a siyo ba wani ya je ya saro daga can ba ya kawo shi ma ya baza ya ɗan ci riba kaɗan ko ƙauyen da ya zamanto shinkafa wannan babu a can sai dai ka je ka wani shago a wata ƙauye ka je ka sayi wannan su ma hal yanzu da ta takarra bihim ƙaryatu an gane ko saboda hal yanzu an rasa waɗansu jigo daga cikin kafuwar alƙarya su ne 'yan kasuwa an gane na'am wala khudubatu fiha wajibatun wato yin khuduba a sallar juma'a ranar juma'a limami ya yi wa mutane huɗuba guda biyu kafin sallah wannan dole ne ya zamanto kuma al-khutbatul ula atwalu min al-khutbatit thaniya haka ya dace wa yufsalu bainahuma bi julusi an gane ko a wato wa yufsalu bainahuma bi qu'udin wato ana rabewa tsakankanin huɗuba ta farko da huɗuba ta biyu da zama da liman zai yi shine wannan tsugunnawa da zai yi bayan ya zo ko wani guri ya tashi ya ce ayyuhan nas ayyuhan nas to ana so huɗuba ɗin ta farko ta zamanto tafi ta biyan tsawo an gane ko kuma ana so ya zamanto ah, da huɗuba da juma'a wace da da juma'a wace ake so tafi ta tsawo Mm, mm, na'am, na'am. Mm? Na'am. Eh, To, ma'aiki alaihi salatu wassalamu, wato ya faɗa a hadithi ingatacce, wato yana daga cikin fiƙihu ta limami. An gane ku? Ah, Ya zama to sallar ta fi tsawo. An gane ku yana daga cikin fiƙihu na limami. A inna طول الصلاة وكسر الخطبة ma'innatun fi fiqhil imam aw kama qala alaihi salatu wassalam wato dadewa a cikin sallah da kuma gajarta khutba an gane ko yana daga alamun da suke nuni akan cewa wannan malamin wannan limami din faqihi ne wato ya fahimci abin da yake kai gawo kenan an gane ko saboda khairul kalami ma qalla wa dalla wato zancen da yafi kowanne alkhairi shine zancen da yake ɗan kaɗan kuma ya gamsar da al'umma kale zo ya cika mutane da surutu to amma wannan hukuma al'amari ne wanda yake nisbi mu yanzu anan kaga huɗuba wadda za ta ɗauki minti talatin ana yin ta mu dai mu gani ba ana minti sha biyar a ce limami wannan ya rikice yau ko wani ya mishi dimbuje ko na makamancin haka khudba aqalluha shine aktsaruha shine ba ta wuce minti biyar minti shida wani lokacin da gida kan ka zo kama ka sai an gama khudba kana fitowa daga gida za a za ka ji liman ya fara khudba amma bai huce kai tafiyar minti biyar ba amma kan ka zo ka ga halanta da iqama an gane ko to mu anan khudba ce ya kamata a ce ana tarjamata saboda ita khudba dama abin da take dauke da shi al'amarin sati ne take ɗauke da shi ko al'amarin da yake gudana a duniya an gane ko to saƙo ne na ma'aiki alaihi salatu wassalamu za ka isar da shi to kenan abin da ake bukata shine waɗanda za su yi sallah a bayan ka su fahimci saƙon na annabi to allazina ya fahamuna al'arabiyya idza qurinu bil ladina la yafhamuha an gane ko بالذين لا يفهمونها ستجد أن الذين يفهمونها أقل بقليل من الذين لا يفهمونها za ga cewa waɗanda suke jin larabcin suke ɗan ganewa ma abin da limamin yake faɗa ba wai suke jin shi san fursan ba suke ɗan ganewa ko kaɗan da su ɗan tsinci waɗansu abubuwa kaɗan ne in ka haɗa su daga magarin da su ba su ma san ba abin da limamin yake faɗa kawai in banda su dai sun san yace ya gafiru lahu lana wa lakum sun san kawai hudu ba ta zo ƙarshe ko yaro wannan ya ji ana ya gafiru lahu lana wa lakum ko ya ji an karanta inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi to ya san cewa to fa akwai shirye-shirye yanzu za a tada iqama an gane na'am
ويتوكل الإمام على قوس أو عصا ويجلس في أولها وفي وسطها ويتوكأ الإمام wato limami yana dogara yana jingina ala ƙausin a kan baka au asan ko kuma sanda ya zamanto irin da ya na sarki in zai fito ya rike sanda ɗin nan to shi ma liman in zai fito ya rike sanda a hannun shi an gane ko to akwai hadisi wanda ya zo shi amma bai inganta ba an gane ko hamdul asamin sunnatul anbiya a to hadisi ne wanda kamar yadda Sheikh Nasiruddin Albani cikin littafin silsila ad-da'ifa wal mawdu'a da waɗansu daga cikin malamai wato sun raunana hadisi saboda ba a rawaito cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana wannan ɗin ba na'am wa yajlisu fi awwaliha wa fi wasatiha to limami yana zama yana tsugunnawa a farkon huɗuba, idan ya zo kafin a yi kiran sallah ba tsayawa ba zai yi kikam yana kallon jama'a yana leka ido ya raka hahanga ya ga ina ne bai cika ba ruwan shi da wannan shi in ya zo zai zo shi dama wa ala wajihi atrul khashiya an gane ko da tawalu'u zai zo shi yana hawa sama mambari ya tsuguna ya sa kan shi ƙasa ya ba leƙe-leƙe aka ce ya yi ba bayan an gama kiran sallah kawai ya sauko bayan an gama kiran sallah ladan ya gama kiran sallah ya sauko daga saman asumiyar shi shi ladan shi kuma sai fara aiki alhamdulillahi rabbil alamin wato yayi yabo ga Allah ya yi salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu sannan kuma ya shiga cikin samimul maudu' an gane ko saboda waɗanda suke kula da abin da ya shafi gyara sahu da makamantansu ba liman ba ne ake wakilta shi da wannan shi ne yake wakilta sojojin shi an gane ko a yanzu akwai 'yan agaji wanda waɗansu guraren zaga suna da kayan su ma wanda kana gani ma ka san ba irin ka bane wannan eh shi yana daga cikin waɗanda suke daidaita sahu ne gane ko yan agaji ake ce da su to wannan su suke gyara sahu ba aikin limami bane shi liman shine yayi umarni a bi to ya ce a dan gyara sahu to ya wakilta mutum hudu ko biyar ko shida gwalgwadon yanda masallacin yake da girma gwalgwadon adadin 'yan agajin da za a saka mai a ciki kala ya zama to a ce ka'ida ne duk masallaci na juma'a dan agaji goma za a sa mishi zai iya wani mutum ashirin ma ba za su mishi ba zai iya wani mutum biyar ma ya ishe shi an gane ko saboda yawa na masallacin da kuma yawan jama'ar da za su yi sallah a ciki da kuma rashin kan gadon tsarin jama'ar waɗansu za a ga cewa sun fahimci yadda ake daidaita sahun dan agaji ɗaya sai iya gyara sahu goma to akwai gurin da za a ga cewa dan agaji ɗaya sai ya kusa minti biyar yana gyara sahu ɗaya kuma shi ma in yayi gaba hallo a maido shi baya in yayi gaba ya je tsaya daga cikin wayo sai ya ga hallo wani ya huta ko ya shiga kaga yana dawowa irin kamar dabobi to ana samun irin wannan na'am
وتقام الصلاة عند فراغها ويصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الأولى والجمعة ونحوها
shikenan وتقام الصلاة عند فراغها to ana tada ikamar sallah lokacin da aka gama wannan huɗuba din bayan an gama huɗuba kai tsaye za a tada ikamar sallah sai dai in wani uzuri ne ya bujurto wa liman shi kadai aka mai uzuri amma dan uzuri ya bujurto wa sarki ko uzuri ya bujurto wa wani kimeme so ba za a jira shi ba liman kadai yake da damar a jira shi irin ya gama huduba alwallar shi ta warware ko ya gama huduba haɓo ya zo mishi ko ya gama huduba cikin shi ya kunci to wannan duka za a iya mai uzuri ya je shaf-shaf ya dawo an gane ko ya zo shi yi wa mutane limanci wa yusalli al-imamu raka'ataini yajharu fihima bil qira'a limami yana sallah raka'a guda biyu yana yana bayyana karatu a cikin waɗannan raka'o'in guda biyu yaqra'u fil ula bil jumu'ati a raka'a ta farko bayan ya karanta fatiha to ana so ya karanta suratul jumu'a aya goma sha ɗaya kenan to ana so ya karanta suratul jumu'a saboda abin da yasa ake so a karanta ta saboda ta kunshi waɗansu kaso daga cikin hukumce-hukumce na jumu'a an gane ko kama daga tafiya zuwa juma'ar da kuma in aka zo yadda ake zama a yi shiru a saurari limami da kuma bayan an gama juma'a ya ya kamata a yi ta ƙunshi wannan to ka gali anna hashtamalata ala ahkamin adida lil juma'a yustahabbu qira'atuha wato ana son karanta ta wa fi thaniyati bi na'am الثانية بي هل أتاك حديث الغاشية ونحوها wa fi thaniya to kuma ana so a cikin raka'a ta biyu bayan ya karanta fatiha sai ya karanta hal ataka hadithul ghashiya wa nahwiha da makamantiyarta wato ko a raka'a ta farko bayan ya karanta suratul jumu'a a raka'a ta biyu sai ya karanta idza ja'akal munafiqun ko a raka'a ta biyu ya karanta sabbihi isma rabbikal a'la ko ya karanta halata ga hadithul ghashiya an gane ku saboda dukkaninsu waɗannan za ga suna daga cikin wato annabair ake ce da su annabair wato surorin da suke ɗauke da kissa ɗaya irin waɗannan surorin sun kunshi kawai labarin alkiyama wannan tana ɗauke da labarin alkiyama wannan tana ɗauke da labarin alkiyama ana ce da su annazair an gane ko irin ɗaful qur'anil majid irin su wannan jami'i za hawa irin su iqtarabati sa'atu wan shaqqal qamar irin su idza waqa'atil waqi'a wannan ana ce da su annazair an gane ko kamar yadda Sheikh Nasiruddin Al-Albani cikin sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wato ya kawo jam'uhu bainan nazair sallallahu alaihi wasallam ko yayi babi akan hakan na'am
ويجب السعي إليها على من في المثل ومن على ثلاثة أميال منه فأقل ويجب السعي إليها السعي إليها تفيا ذوى مسلاتي نجومة ya zamanto wajibi alaman bil misir akan dukkan baligi mai hankali ɗa ba bawa ba wanda yake zaune a cikin wannan garin da akwai juma'a wajibi ne akan shi ya tafi mai lafiya ba mara lafiya ba wa mana ala tsalatsati amiyalin minhu da kuma dukkan waɗanda suke waje daga wannan garin da akwai juma'a amma tsakankaninsu da wannan gari ɗin da yake da juma'a da ƙauyensu da karkararsu bai huce mil uku ba bai huce mil uku ba fa aƙalla ko ƙaranci da mil uku to wannan shi ma wajibi ne a kan shi ya taso daga can ko ya zo a saman belo ko a saman mashin ko a saman mota ko a sayyada an gane ko wanda ya samu iko ya zo a kanta na'am ولا تجب على مسافر ولا على أهل منا Mm.
ولا على عبد ولا امرأة ولا صبي wala ta jibu ala musafirin sallar juma'a ba ta wajaba a kan ɗan bulaguro ɗan bulaguro ba wajibi ba ne a kan shi ya tafi juma'a idan ka yi bulaguro ka tafi wani gari da sunan kai ɗan bulaguro ne a jiya mun yi bayani a kan ɗan bulaguro ko to matuƙar ka tafi wani gari da sunan ɗan bulaguro juma'a sai ta kama ka a can to zuwa juma'a ba wajibi ba ne a haƙƙinka kana da damar ka ce to mu za mu za mu yi azuhur ne kuma azuhur ɗin ma raka'a biyu an gane ko in kai ɗaya ne za ka iya yin kayanka haka nan in ku da yawa ne jama'a za ku iya yin jam'i ku yi sallar azuhur raka'a biyu ta ɗan bulaguro wala ala ahli minan hakanan kuma sallar juma'a ba ta wajaba wato ga alhazzai waɗanda suke zaune a mina wato wanda aikin hajji da suka je aikin hajji ranar juma'a ta kama su a mina tana ɗaya daga cikin kwanakin nan na ayyamu tashriq to wannan su ma ba za su yi ba wajibi ba ne akan su yi juma'a ba wajibi ba ne amma idan suka yi ba laifi an gane ko ko shi ɗan bulaguran idan ya tafi juma'a ba laifi ya sabke wa kanshi a zuhur na'am wala ala wala ala abdin hakanan go hakanan kuma babu sallah sallar juma'a ba ta wajaba akan bawa an gane ko ba wajibi bace eh mustahabbi ne bawa ya tafi masallacin juma'a ranar juma'a ayi sallar juma'a da shi amma ba wajibi bane saboda wato hurriya sharɗi ne na wajabcin juma'a qabla an tajiba al-juma'atu ala insanin labudda an yakuna hurran إذا كان الإنسان عبدا فلا يخاطب بجمعة على وجه الفرضية وإنما يخاطب بها على وجه الاستحباب أغاني ولا ولا امرأة hakanan kuma sallar juma'a ba ta wajaba a kan mace an gane mace bai dacewa a tafi ta tafi juma'a wannan matan gabaki ɗayansu ake nufi ba wajibi ba ne su tafi juma duka kama daga yara in shekara biyar zuwa dattijawa in shekara tamanin ko shekara tamanin da goma wala sabiyin hakanan kuma sallar juma'a ba ta zamantowa wajibi akan yaro ƙarami wanda bai balaga ba li'annahu faqada sharɗan min shuruɗiha لأن البلوغ wato sharɗin fi wujubil jumu'ati alal insan saboda balaga sharɗi ce cikin wajabcin juma'a ga mutum mutumin da bai balaga ba la yukhadabu bi jumu'atin an gane ko sai dai a mai magana ya tafi juma'a akan dan ya zamanto ya koye ta ya saba da zuwanta kafin balagar ta zo mishi na'am وإن وإن حضرها عبد أو امرأة فليصليها Mm, to wa in hadaraha abdun idan bawa ya tafi juma'a ba an ce ba ba wajibi ba ce tafi to sai kawai ya alwala ko ya wanka ya sa gumama shi da hular shi tashi da bawa ya tafi juma'a a mura'atun ko kuma mace dattijuwa ya shekara tamanin ko 'yar shekara saba'in da biyar ko 'yar shekara saba'in a ga ta sa mayafinta ko ta sa katon hijabinta ga tafi a hannunta mamma ina za ki ta ce juma'a an gane ku ko yara ƙanana ba su wuce shekara bakwai ba shekara takwas shekara goma a gansu da gida sun yi alwala sun huto da tafi a hannunsu suka tafi juma'a to wannan fali salliha sai su sallace ta gobe ta isar musu kambacin azuhur na'am
وتكون النساء خلف صفوف الرجال ولا تخرج إليها الشابة وتكون النساء خلف صفوف الرجال amma kuma mata suna kasancewa a bayan sahu-sahu na mazaji idan aka je ba sahu ɗaya ba za a yi wanda ya ga dama ya zauna a nan ganin damar ka ne ka zauna a can ganin damar ka ne ka zauna a nan ke ma ganin damar ki ne ki zauna a can ganin da ba haka za a yi ba in aka zo sahu na maza daban na mata daban addini na musulunci ba sauran irin addinai ba ne wanda za a ga a wajen taro za a ga maimakon a ce ga ɓangaren maza ga ɓangaren mata kawai kujerun kawai ga sunan da yas ganin damar ka ne in ka zo ka ka je ka zauna cikin wani ga wani abokin ka nan kujerar da take kusan shi ba kowa a kai ga wata yarinya nan kujerar da yake da take kusanta ba kowa a kai ganin damar ka ne ka zauna a kusan ta ganin damar ka ne ka zauna a kusan abokinka kaga wannan ba tsari amma addini na musulunci ya tsara yadda za a zauna in har an samu ijtima'i taro tsakankanin maza da mata to ba wai a ce ba ga su ga su kowanne a musu bangaren su daban bangaren maza daban bangaren mata daban saboda wannan ya kunu a haf wato zai zamanto shine mafi sauƙaƙewa wajen afkuwar fitina amma ya zamanto an saka abin haka nan kowa ya cakudu da kowa saboda taro ne da juma'a ba laifi za a ga wani ya je shi juma'ar maimakon ya dawo da lada wanda za a kankare mai zunubi na kwana goma to ya dawo da laifi mai girma an gane ko wanda kuma wannan ba shine manufa ta shari'a ba shine mata suna kasancewa a bayan sahu-sahu na mazaji duk wato macen da ka ganta a cikin sahu na maza ko ka ganta a kusa da maza to ta saba wa sunna ta ma'aiki alayhi salatu wassalam sahabbai mata na mata na sahabbai suna zuwa masallaci amma suna sallah ne a bayan sahu na mazaji an gane ko kamar yadda hadisai ingantattu suka nuna cikin bukhari da muslim na'am wala takhruju ilayha shabba amma ƴan mata fa ba za su tafi juma'a ba ashaba budurwa matashiya mai jini a jiki to wannan ba za ta tafi juma'a ba eh yarinya ya shekara goma sha takwas ta sa hijabi ta ɗanyi ado ina za ki ta ce juma'a juma'ar kike a gida ba za ta tafi ba juma'a haka al'imamu malik ya fara an gane ko saboda wani zai zamanto ma shi saboda zawar 'yan matan nan zai raka sallah a baya juma'ar shi da yake zuwa ba don Allah ba irin yadda dai waɗansu suke zuwa idi ya ga cewa wani idi shi da yake zuwa ba don waye sallah ba saboda a rannan zai iya yiwa ya yi katari ya yi katari ya tsaye da wata su kulla relation da shi da ita to kaga ya an samu matsala gurin addini a ce kuma gurin gurin shakatawa ne bai yi ba an gane ko al'imamu malik ya ce wa amur mutajalla an gane fala ba su bi huduriha amma da cijuwa wanda take maza ba za su yi sha'awar ta ba ita ma ba za ta yi sha'awar maza ba kuma ba za ta iya jan hankalin maza ba kuma maza su ma ba za su iya jan hankalinta ba ta yanzu don wannan duka ba wannan bane a gabanta haɗuwa da Allah shine a gabanta ce to wannan ba laifi ba na ganin cewa makaruhi ne ta tafi ya halitta ta tafi amma budurwa wanda take da jini a jiki ya shekara arba'in irin shekara hamsin irin shekara talatin da wani abu irin shekara ashirin da wani abu wannan duka ba za su tafi juma ba ya su zauna a gida kawai fi sallarsu na'am wa yunsatu lil imami fi khutbatihi Mm, wa yunsatu lil imam wato ana yin kawaici a yi shiru a yi tsit saboda limami fi khutubatihi a lokacin da yake khutuba tsit za a yi a yi shiru a kyale kare ya zama to ana surutu ne ya ne yin da ka zo ka kai wallahi wani ka cika makara wannan makarar da kake cewa ka cika kai ma ka bata ladanka an gane ko yin hira a lokacin da limami yana huɗuba yana tawaye wa mutum ladan wannan da zai samu na ɗan mai zunubi na kwana goma kamar da shi kawai ladan kawai na yayi sallah a cikin jama'a daraja ashirin da bakwai an gane ko Ka- ka rasa bonus da yawa to shine haka ma yake alaihi salatu wassalamu ya ce wato idan limami yana magana to ku kuma ku yi shiru ku yi ku zamanto yan kallo kawai ku zamanto mushahiduna eh yan kallo kuma mustami'un masu saurara abin da ake faɗa amma kar ku zamanto a abin da ya shafi musharikun masu musharaka cikin hudubar limami limami yana magana kawai kuka ce wallahi liman an yi kaza an yi kaza mu a unguwarmu ba aji ba ne an gane ko sai dai ka riƙe abinka daga bayan an taso daga juma'a ka bashi labari ya ce to ka ce ka ce mu ma hakan ɗin nan da ka faɗa mu ma an yi a unguwarmu ai." amma ba a ciki ba za ka daga hannu to ana haka na sai ya zamanto hudu ba ta koma wasa kenan Mm, yan sauraro za su zamanto
wa yastaqbiluhu an-nasu wa yastaqbiluhu nas kuma mutane za su fuskanci limami a lokacin da limami yake huɗuba, to mutane za su fuskance shi wato wanda suke yan sahu na farko da na biyu da na uku duka wanda za su kallace shi da fuskokinsu to amma irin wanda shi kuma ba a cikin masallacin ba ma yake ba a haraba yake ina to juya zai yi kallon ya raka kallon liman din shi ko wanda liman din dole in zai kallace shi ya baiwa da kibla ba a wannan zai fuskance shi da zuciyar shi an gane ko na'am
wal ghuslu laha wajibun wa tahjiru hasanun wal ghuslu laha wato yin wanka saboda sallar juma'a wajibun wannan sunna ce wanda take mai ƙarfi wata hajiru hasanun buga sammako wato mutum ya tafi da garjin rana ya tafi da garjin rana ya tafi da wuri wannan mustahabbi ne saboda idan ya yi haka nan zai samu lada mai girma ko ya yi katari ya dace da ladan mutumin da ya yi sadaka da taguwa yana mai neman kusanci zuwa ga Allah kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a hadisi na sahihai hadisin abu huraira man yaghtasala yawmal jumu'ati ghusla al-janabati thumma raha fi as-sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badanatan an gane ku ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر نعم.
أغانيكم أمم.
wa laysa zalika fi awwalin nahari Mm, walaisa zalika fi awwalin nahar amma zalika wancananka wato wannan garjin rana da aka ce buga sammako ba wai ana magana bane fi awwalin nahar a farkon yini wajen karfe bakwai da rabi ka ga mutum da tafi da doguwar riga a jikin shi kace malam ina za ka yi ce juma'a zani ba shi ake nufi ba wato ana nufin garjin rana shine mutum ya tafi kafin rana ta karkata da ɗan lokaci kaɗan Mm, ya tafi da wuri wal yatayyab laha wal yalbas ahsana thiyabihi wal ya taɗayyab laha hakanan mustahabi ne mutumin da zai tafi juma'a in Allah ta'ala ya hore mishi yana da kwai turare to ya faffesa ya ya shafa turare saboda sallar juma'a idan kuma ba ya da- da da turare in akwai mai mai ƙanshi irin mangumi ɗin za a ga wani mangumin yadda yake da ƙamshi wani kamar wani turaren to sai ya shafa mai ya tafi wa yalbas ahsana thiyabihi kuma ya saka ya saka mafi kyawo daga cikin tufafin shi wato daga cikin tufafin shi tufafin da ya fi kowanne kyawu na'am to sai ya sanya shi na'am wa ahabbu ilaina an yansarifa ba'da faraghiha wa la yatanaffalu fil masjidi malam ya ce wa habbu ilaina wato mafi soyuwa zuwa gare mu mu jama'ar malikawa shine an yansarifa wato mutumin da ya yi sallar juma'a ya juya daga gurin da ya yi sallar juma'a din ba da faraghiha bayan an gama wato bayan ya gama sallar wannan ta juma'a da duk abin da aka nemi ya yi shi bayan sallah ta farilla to bayan ya gama shi ya juya ya tafi gida wala ya tanaffalu fil masjid kadda ya zauna ya ce zai yi ta nafilfili a cikin masallaci kadda ya yi haka na na'am wal- wal yatanaffal in sha'a qablaha wa la yaf'alu dhalika al imamu wal yarqal minba- minbara kama yadkhulu wal ya tanaffal in sha'a qablaha to idan har shi limami a idan shi mai sallar juma'a ya ga dama in har ya so to wal ya tanaffal ya halitta a gare shi ya nafilfili qablaha kafin sallar juma'a din ya halitta idan ya zo shi masallaci da wuri yana da damar yi sallah ta nafila raka'a shidda ganin damar shi ne ya raka'a goma ganin damar shi ne ya raka'a biyu ya zauna shi dai yana da damar ya nafilfili gwargwadon yadda ya samu an gane ko ba tare da tahadidi ba wala ya fa'alu zalika imam amma limami na musulmi limami wanda yake shine limamin juma'ar saboda wani limamin shi ma a wannan ranar ɗan biyu ne an gane ko wani za a ga limami ne na hamsu salawat ranar juma'a za a ga da kai da shi kun zauna a sahu ɗaya an gane ko to limami wanda yake na juma'a ɗin a wannan guri ɗin ba zai yi wannan ba shi ba zai yi nafila ba amma shi ma da sharaɗi idan lokacin da ya shigo ɗin lokacin da jama'a ne ta taru amma inda a ce shi liman ɗin yana fitowa da wuri irin yana fitowa karfe sha biyu da minti goma sha biyu da ashirin ya zo shi ba laifi zai iya na filfilin shi ya zauna a cikin masallaci can ya karfe ɗaya da rabi ta yi ko karfe ɗaya da sha biyar gwargwadon da yadda aka tsara cewa zai zai hutu sai ya tashi daga gurin shi kuma ya je shi yawa mutane huɗuba an gane ko shine ya ce waliyar bara kama yadkhul wato zai tashi ya tafi an gane ko zai hau mumbari ne kama ya dukhul ma'ana waqta dukhulihi lokacin shigowar shi masallacin yana hawa mumbari matukar a lokacin da ya shigo masallaci din ana magana a lokaci ya kusanto ne amma in ya zo shi da wuri ya buga sammako din nan ba laifi shi ma zai iya yin nafilfilin shi an gane ko na'am alhamdulillah العلم عنده سبحانه وتعالى والله تعالى أعلم وبهذا القدر كفاية